والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين bayan da kuma ina da da wa bawo abin bauta bisa da cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da wari ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa ku dukkan Allah tabaraka wa ta'ala domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a gare shi a fili ko a koye ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da aboye Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake buya gare shi ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya ka ya ku yan uwa lalle ku sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah shi shi gadai bashi da abokin tarayya idan aka ce abokin tarayya wanda suka haɗu suka yi wani abu ko wanda suke haɗu suke gudanar da wani abu ko wanda suka haɗu suke wato suke shirin aiwatar da wani abu nan gaba Allahu tabaraka wa ta'ala shi kadai ne babu wani abu da yake kwatankwacin Allahu tabaraka wa ta'ala idan aka ce wane yana da wata siffa Allahu tabaraka wa ta'ala shi ma yana da wata siffa wanda suka hada suna iri daya to ba ana nufin da wane da Allahu tabaraka wa ta'ala duka siffa su iri daya bane idan an ce dan adam yana ji Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya tabbatar wa kansa cewa yana ji ya kuma tabbatar da cewa dan adam shi ma yana ji to ba ana nufin jin dan adam irin na Allah tabaraka wa ta'ala bane a'a Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu da yake kamar sa shi Allah tabaraka wa ta'ala shine anishin mai ji kuma mai gani wanda babu abin da yake koya a gare shi ya ko ɗan uwa ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine abun bauta ba a bautata waninsa Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ya samu sunan mahalicci bane bayan yayi halitta ba sakanin dan adam idan aka ce wani kafinta ne to bayan yayi aikin kafinta ne sannan ya zama kafinta idan aka ce wani makeri ne sai bayan ya iya kira din ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ba wai bayan yayi halitta bane sannan ya cancanci wato ainihin sunan al-khaliq a'a dama can sunansa al-khaliq subhanahu wa ta'ala kar ku kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da ainihin wato halittu Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne ko yaya darajar ainihin halitta take kada wani ya hada ta da Allah tabaraka wa ta'ala ko da kuwa wannan halitta din matsayinta ya kai kololuwa wannan halitta din annabi ne ko kuma mala'ika ne ko kuma wani waliyi ne wani salihin bawa ne ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah lalle zuciyar bawa wacce take girmama Allah tabaraka wa ta'ala to ita ce zuciyar take ainihin girmama shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala matukar bawa yana girmama dokar Allah tabaraka wa ta'ala ibadojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ya faranta a yi su matukar bawa yana girmama waɗannan al'amura ɗin ma'ana yana aiwatar da su salloli na farilla zumunta sadaka da kyauta azumin watan ramadan da sauran ayyuka na alkhairi to ko shakka babu wannan mai wannan zuciya zai zamto yana ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala lallai wajibi ne kowane ɗaya daga cikinmu ya san menene haƙƙin da ya wajaba a kansa dangane da Allah tabaraka wa ta'ala menene haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala idan bawa ya wato idan bawa ya san wannan sai zamto bawa yana mai kaskantar da kai yana mai gurfana yana kuma mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma qadarullah haqa qadri basu girmama Allah haƙiƙanin girmamawa bane mutane ba sa ganin girman Allah ne shi yasa har suke laku laku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah ƙasa din nan gaba daya dukkaninta ta duniya wannan dankar Allah tabaraka wa ta'ala ne hakanan da sammai gabaki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala zai tattare su ya rike su wato a hannunsa subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sarki ya tabbata gare shi ya ɗaukaka dangane da ainihin abin da suke suke hada Allah tabaraka wa ta'ala da shi ya zo cikin sahihul bukhari wani daga cikin malaman yahudawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato ɗaya daga cikin malaman nasara ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fa a cikin littafin mun akwai abin da yake wato akwai rubutu a cikin littafin mu cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tattara ƙasa ga baki ɗaya ranar alƙiyama a yatsa ɗaya haka nan Allah tabaraka wa ta'ala zai tattara wato sammai ga baki ɗaya a yatsa ɗaya kasai baki ɗaya dukkanin ƙasa ɗin nan ta duk duniya zai tattara ta a yatsa ɗaya hakanan zai tattara bishiyoyin duka duniya a yatsa ɗaya zai tattara sauran ƙasa gaba ɗaya wato ainihin da ruwa duka a yatsa ɗaya da sauran halittu kuma ga baki ɗaya na duniya da dabobi da ƙwari da mutane da aljanu da kowa da komai da ƙwari duka Allah yace Allah ta'ala zai hada su duka a yatsa daya sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ni ne mai mulki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya da wannan malamin nasara ya faɗi wannan magana ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dariya yana mai gaskata maganar wannan wato ainihin ba nasare cewar lalle haka al'amarin yake gobe da kiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ai ba sa girmama Allah tabaraka wa ta'ala ne hakikanin girmama shi Allah tabaraka wa ta'ala kasa gabaki daya gaba ɗaya zai dange ta subhanahu wa ta'ala ya ku mu'mina ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wa bawa wajen tabbatar da wannan wato aiki na ibada wato shine ibada ta girmama Allah tabaraka wa ta'ala shine bawa ya rika yin tunani wajen halittun Allah tabaraka wa ta'ala ya rika kallon girman halittar Allah tabaraka wa ta'ala manya-manya da kuma ƙananunsu ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗansu al'amura manya-manya ya halicci waɗansu al'amura ƙanana kuma sai ka ga suna da rayi idan ka duba wato dangi irin su kiyashi su cin naka za a gansu ‘yan ƙanana to yanzu a jikin wannan akwai rai akwai duk abin da mai rai yake bukata idan ka yi tunani sai ka ga to yanzu wannan kamar yadda kake da rai akwai kaza a cikinka akwai kaza a jikinka akwai kaza shi ma yana da wannan to yaya al'amarin yake wannan sai ya kara maka wato ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala idan kai tunani dangane da misali kamar sammai din nan kaga sama ga sunan wato ga sama nan babba ta yi wa dukkanin duniya wato rumfa kuma babu abin da ya tokare sama yanzu ga wannan masallacin mana ciki an masa wato dirka kusan guda nawa ga sunan an yi abubuwan da suka tare wato rufin saboda kar ya rufto adadi mai yawa a iya wannan gurin fa amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi sama din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaurin ta ma tafiyar shekara 500 ne daga ɗaya saman kuma zuwa ta sama shi ma tafiyar shekara 500 ne kuma a kanta akwai mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala amma tare da haka bata taba rusowa ba bata taba tsagewa ba kuma a samanta akwai sama ta biyu ita ma samanta akwai wata ita ma samanta akwai wata har guda bakwai tare da cewa tsakanin ɗaya da ɗaya babu kuma wato ainihin wata dirka ko wani tsani da ya hada tsakanin wannan da wannan wannan yana gwada maka girman Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala shi kuma yana sama yana can saman al'arshi subhanahu wa ta'ala al'arshi kuma wato yana daga cikin mafiya girman halittun Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zaka dauki sammai guda bakwai da kasai guda bakwai duka ka dauke su ka jefa su a cikin kursiyi wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyunsa ta fi sammai da kasai faɗi ta fi su girma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zaka dauki sammai bakwai da kasai bakwai ka jefa a cikin kursi to da ba za ta zamto kamar komai ba face kamar ka dauki zobe ne kai jifa da shi a fili ka samu sahara ka fita daji fili da yake fantal ka jifa ka jefar da zobe kamar yadda wannan zoben ba za ma a gan shi a gurin ba ballantana a ce ya tare guri ko ya zo ya kusan cika guri to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma'anar fadin Allahu tabaraka wa ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyunsa ta fi sammai da kasai girma yace to kamar haka take kamar ka dauki zobe ne ka jefa a fili fantar haka al'amarin yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da fadin cewa idan da zaka dauki kursiyun ita kuwa ka jefa ta a cikin al'arshi to kamar ka dauki zobe ne ka jefa a ainihin fili fantal ya ku bayin Allah waɗannan fa sune halittun Allah tabaraka wa ta'ala yin tunani dangane da irin waɗannan yana ƙara wa bawa wato ainihin wato ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ainihin wato imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ne ku ba girma Allah tabaraka wa ta'ala hakika kuma gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ku wa qad khalaqakum aqwara Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ku daban-daban da dogaye da gajeru a cikin ku da farare da bakake launuka kala-kala masu kiba da kuma sirara Allah tabaraka wataala shi ku duba ku ga wannan fa matakar bawa yana kallon irin waɗannan halittu na Allah tabaraka wataala lalle zai ƙara ganin girman Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala ke cewa bako ganin yadda Allah tabaraka wataala ya halicci sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya kuma babu wacce ta taɓa wata hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ainihin wato wata da kuma da kuma ainihin rana a ainihin sama din a matsayin fitila Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine ya fitar muku da ainihin tsirrai daga ainihin kafa ba daga daga baya kuma Allahu tabaraka wataala ke cewa za a mayar da ku cikin ainihin ƙasa din ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wataala me yasa dan adam yake gafaluwa me yasa dan adam yake mantawa da irin waɗannan dalilai wanda suke nuna girman Allahu tabaraka wata'ala yake kawar da kai bayya tunani dangane da irin waɗannan al'amura na Allahu tabaraka wata'ala sai kaga dan adam wato daga cikin mutane zaka ga wani ya zanto mulhidi gabaki ɗaya ya zanto zindiki shi a ganin sa babu Allah din ma gabaki ɗaya ko kuma a ganin sa kowa ma Allah ne shi ma zai iya cewa shi ma Allah ne in kai magana ce ai kai din ma Allah ne to lalle ko shakka babu wato wannan yana gwada cewa wannan yare ne Allahu tabaraka wa ta'ala bayya ganin girman Allahu tabaraka wa ta'ala a daga cikin mutane zaka ga wani ya zamto ta shirka yake da Allahu tabaraka wa ta'ala zaka ga wani ya kafirce Allahu tabaraka wa ta'ala zaka ga wani yana izgilanci da ainihin addinin Allah ko da wani abu wani aiki daga cikin ayyuka na addinin Allah zaka ga wani yana laku-laku da riko da addinin addinin Allah tabaraka wa ta'ala zaka ga wani kuma izgilanci yake yi wa shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala shari'ar manzannin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa duk da ke cewa dama da yawa daga cikin mutane ba za su zamto muminai ba ko da kayi kwaɗayin haka ko da kayi faɗin wato kayi fatan haka ɗin sai dai ɗan kaɗan ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai datar da su in aka tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ci da annabi Adam ya kai Adam ka fitar da kasan wuta daga cikin wannan ƴaƴan naka tun na farko har na ƙarshe mutane za a tada su gabaki daya sai Allahu tabaraka wa ta'ala ce da annabi Adam alaihi salam ka fitar da kasan wuta sai annabi Adam ya ce ya Rabb ya ubangiji nawa zan fitar ya ce duk cikin mutum dubu ka cire mutum ɗari tara da casa'in da tara duka yan wuta ne guda ɗaya ne zai tafi gidan aljanna lallai sai wanda allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da shi sahabbai hankalin su ya tashi su ya rasulullah in haka ne ya za'i za mu sha kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a cire wannan adadi daga cikin ainihin ya ajuju wa majuj domin su ma yan adam ne ya ku bayin allah ku roki allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da ku ku girmama allahu tabaraka wa ta'ala lallai akwai wato ainihin kalolin wato taɓewa da yawa da kuma bata wanda suke sun yadu cikin al'umma wanda ake yada su ta kafafan yada labarai wada ko kuma kafafan sadarwa na zamani waɗanda suke ko shakka babu in ka bi maganar irin waɗannan ko shakka babu zaka tafi gidan wuta ne sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ka kare wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi gaggawar yin ayyuka na alkhairi domin akwai fitina ka qid'il layl kamar wato duhun dare ne ma'ana fitina za ta zo ba wanda ya isa kuma ya ci ba zai ratso ta cikin wannan fitinar ba sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tawfiki sai ya bashi fitila da zai haska ga gabansa ma'ana za a yi fitina kamar duhun dare kamar yadda muke ciki yanzu lokaci ne wanda za ka sami mutum ya zo a sa masa kayan rakodin a yi rakodin ɗin bidiyonsa kuma abin da yake faɗa wato shirka ne da Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma yana kiran mutane a kai lallai wannan ya tabbata maganar annabi sallallahu alaihi wasallama zai faru kuma duk wanda yake raye sai ya biyo ta gurin sai dai wani Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bashi abin da zai haska ya ga gabansa ya wuce wani kuma yana cikin duhu kamar yadda in dare yayi zaka ga mutane wasu da fitilu waɗansu kuma ba fitilu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ya ku bayin Allah a manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shi ba kishiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ba a roƙon manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba a neman ya gafarta zunubai ba a cewa ya rasulullahi ka gafarta mun ba a cewa ya manzon Allah ka taimake ni wannan duka yana daga cikin shirka manya-manyan shirka wacce take fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ya kun yan ku yi kaffa kaffa da ainihin addinin ku babu abin da yafi wato aqida babu abin da yafi imani babu abin da yafi tauhidi tsada a wannan rayuwar mutukar ka rasa tauhidinka ka rasa imaninka to kayi asarar da ba a taba yi ba irin ta ba a gidan duniya tunda duk wanda ya rasa imaninsa zai tafi gidan wuta ne Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi ka ce da su ka ce lalle ni din fa mutum ne wato kamar da kuke mutane ana mun wahayi ana yin wahayi gare ni abin bautar ku abin bauta ne guda daya duk wanda yake tsoron haduwa da ubangijinsa to lalle ya aikata ayyuka wanda suke kyawawa kada ya yarda ya hada Allah tabaraka wa ta'ala wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa ka ce da su nifa ban ce muku ainihin taskokin Allah tabaraka wa ta'ala a hannuna suke ba ban ce da ku ni ne mai azurtawa ba ban ce da ku taskar Allah a gurina take ba ma'ana ba a cewa manzon Allah ya bada arziki ba a cewa manzon Allah ya bada lafiya ko ya azurta ban kuma gaya muku cewar ni na san gaibu ba annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi na gaibu shine abin da ya sani amma Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin gaibu subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi ka ce da su kuma ni ban ce da ku ne mala'ika bane a'a ni ina bin abin da aka yi wahayin sa ne zuwa gare ni ka ce da su har wato shin ainihin wato ainihin kafiri da kuma mumini za su zamto daidai ba wanda yake tunani akan wannan sai dai wanda suke yin tunani ya ku bayan Allah ku yi tunani cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala ku yi tunani cikin girman Allah tabaraka wa ta'ala ku yi tunani cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan zai taimaka muku wajen jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan zai iya zuwa ɗayan ku ya zo ya taraya masa abu yana tambaye sa yana kuma bashi amsa ka ji da kanka kake wa kanka da kanka tambaya kuma kana bai wa kanka da kanka amsa sai ya zo ya ce da kai wa ya halicce ka sai ya baka amsa ka ji ka amsa kanka Allah ne halicce ka to kai ya aka yi ka zo duniya baba na ya haife ni shi baban naka fa shi ma baban sa ya haife shi to ya aka yi kuka tsinci kanku a ningi ai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kaddara to ya aka yi mutane suke cin cin dawa suke cin shinkafa suke cin kaza amma ba sa cin ƴaƴan tafasa ba sa cin kaza wana dai zai zo ya taraya maka abubuwa kai ta tunani har komai sai ka mai da shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yana tara ka zuwa jikin bango kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ka ji kana cewa Allah ne Allah ne da ƙarshe sai ya ce da kai to shi Allah waye halice shi to ya kawo ka bakin boda kenan yana so ka rubuta idan ya fara maka wannan wato sake-saken a cikin zuciya to da can shi Allah waye shi da can waye ne tukunna kafin Allah hukun tabaraka wata'ala to shi kenan shaidan ya zo da kai wato kan iyakar da yake so ya rufta ka daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum ya kori shaidan yayi abuziya Allah tabaraka wata'ala zai sanya maka nutsuwa ya ji ya dawo cikin taitayinsa ya ku bayin Allah ku yi tunani cikin halittun Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin kowa shine mahalicin komai subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle shine mafifici cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wa sallama ba a taba halittar wata halitta kamar sa ba sallallahu alaihi wa sallama ba kuma za a ƙara halittar wata halitta wacce ta kai kwatankwacin sa ba sallallahu alaihi wa sallama amma tare da haka ya ku bayin Allah kada ku wuce gona da iri Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ku ahlul kitab ya ku wanda aka ba su littafi kada ku zarfafa cikin addininku abinda yake ba gaskiya bane kar ku bi soye-soyen zukatan mutanen da suka bata kafin ku suka bata kuma suka batar da mutane suka batar da mutane daga ainihin barin hanya madaidaiciya sun bata sun batar da mutane kuma su kiraye ku su gwada muku cewar ai bin wani din a matsayinsa na mutumin kwarai zai taimaka ne wajen samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala a'a ka rabu da shi ka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an rawato hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda kamar da yake a cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku wuce gona da iri da ni kada ku yi wato kada ku zurfafa wajen ainihin wato wajen ainihin yabona kada ku wuce gona da iri da ni kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri dangane da sha'anin isa dan maryam ya annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ni bawan Allah ne kuma ni manzon Allah ne ni manzon Allah ne ni ba Allah bane kuma ni ba dan Allah bane ya ku bayin Allah lalle addu'a da kuma ainihin tsoro da fata fatan samun alkhairi ko tsoron kar wani abu ya faru mummuna da kuma tawakkuli da kwaɗayin samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da komawa da komawa kuma da neman taimako da neman tsari da kuma neman tsamarwa daga ainihin fitina an shiga cikin bala'i ana neman a tsamar da mutane kana neman a tsamar da kai daga damuwar da kake ciki da kuma ainihin yanka duka wannan ga Allah tabaraka wa ta'ala yake ba a neman istigasa da wani duka wanda ya nemi wato istigasa ya ce ai wani shi ma gaus ne gausu zaman ne ko gausu kaza ne ko gausu kaza ne ko shakka babu ya bautata wa wannan ya zamto ya hada shi da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala a gurin sa ake neman al-istigasa wato neman tsamarwa daga jinya ko daga wata fitina ko daga wani tsanani duka wannan daga Allah tabaraka wa ta'ala ake nemo wannan haka nan yanka ya ku bayin Allah yanka ibada ce daga cikin ibadojin Allah tabaraka wa ta'ala ba a yanka domin wani Allah duk wanda ya yanka domin wani Allah to ko shakka babu ya yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala idan bai tuba ba har ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta masa ba zai sa shi a gidan wuta ne yaya za a yi alhali yanka din nan yana daga cikin ibada ka gane cewar wannan yankan domin Allah ne ko kuma wannan yankan domin wani aljani wato domin wani aljani ne ko wani dodo ko na makamancin haka duk abinda mutum ya ce ka yanka da sunan addu'a ko da sunan wato neman wata biyan bukata to abinda za ka kalla shi ne inda ya fita daga ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ko shakka babu idan ya kawo maka wata ka'ida to wannan yana gwada maka za a yi yanka domin wani Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ba da ka'idar wajen yanka na layya wannan kuma ita ce ka'ida wajen yanka na ainihin suna kuma dabbobin da suka isa a yan a layya da su su ne daidai masu irin wannan sifat din su ne dai duka wannan mawasifat din ya zama zamanto daidai a yankan suna da su su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace rago wata shida zuwa bakwai dan akuya kuma sai ya shekara daya saniya sai ta shekara biyu ragumi kuma sai ya shekara biyar amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba za a yi layi da farin rago ko ba za a yi da baki ba ko sai baki ko sai fari ba bai faɗi wannan ba sallallahu alaihi wasallama to idan wani ya ce za a maka addu'a amma za a yi yanka kuma wannan a yi yanka domin neman biyan bukata wannan ba haram bane addinin musulunci amma a ce sai dai an yanka bakar kaza ko bakin dan akuya ko bakin rago ko fara ko wake wake ko kaza ko bingi bingi to wannan yana gwada maka cewa za a yanka ne domin wani Allah tabaraka wa ta'ala duka wanda ya yanka domin wani Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala mutane suka samu sayyidina Ali dan Abi Talib sayyidina Ali dan Abi Talib kani ne a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda da mahaifinsa da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa da kani ne kaga ya zanto kani a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana cikin ahlul baitin Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mutane suka same shi suka ce da shi ya Ali hal khassakum nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in fi hadha din aw kama qalu ya kai sayyidina Ali shin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware ku ne ku iya iyalan gidansa ya koya muku wani abu sauran gama garin mutane a cikin wannan addini sai na yake cewa a'a ba abin da ya ware mu iya mu ahadul bait ya karantar da mu a'a bai karantar da mu wani abu sabanin kowa ba sai dai ga wani abu a cikin ramin sa takwabin nan nawa sai na ali ya dauko takwabin sa ya cire inda ake sanya takwabi din ya zaro wata ƴar takarda haka ya bude sai gashi a ciki a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsine wasu mutane kala hudu daga ciki kuma akwai wanda ya yanka domin wani Allah ya ce wannan ce dai nake tanadar ta nake tafiya da ita duk inda zan je a ciki gashi annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya tsinewa duk wanda anishin ya tsine mahaifansa Allah ya tsinewa duk wanda ya canza iyakar ƙasa ga iyaka tsakaninka da wani ka zo ka cire bishiyar ko ka cire kaza saboda ka shiga gonarsa ko ka shiga gidansa ko kaza ko kaza shi ma wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsine maka sai annabi sai na ali a cikin takaddar sai gashi cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka domin wani Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku lura sha'anin yanka din nan al'amari ne wanda ke da hatsari mutum ya samu matsala ko yana da wata bukatarsa ya nemi wani tayani da addu'a ce to yanzu sai an yanka amma sai kawo kawo kaza kala kaza sai ka kawo zakara kala kaza kala kaza ko ka kawo rago kala kaza lalle ko shakka babu wannan yana daga cikin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala amma ayi yanka ayi sadaka domin wannan yankan wannan ba haramun bane amma a bada wata siffa sai kala kaza wannan shi yake gwada maka yankan ba na Allah subhanahu wataala bane ya ku bayin Allah lalle ana neman gafara ne dukkanin gafara a gurin Allah tabaraka wataala shi kadai ba a neman gafara ga ainihin wani Allah ko a gurin annabi ko mala'ika ko wani salihin bawa duka ana nema ne a gurin Allah tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da wannan ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku da suka yi imani ku yi tsira da ku yi salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu ya Allah ka kara wa kasan nan zama lafiya da kuma albarka Allah ka kara wa garin nan albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji yan uwa musulmai duka wanda ka karɓi rayuwarsu kafin mu Allah ta'ala ka ji kansu da rahama ka musu ka tausaya musu ya ubangiji ka musu rahama Allah ka sa mu cika da imani akwai mahaifin dan uwa malam salis Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata rayuwarsa an ce za a masa sallah a masallacin malam Ahmad Bello muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa da dukkanin yan uwa musulmai kuma ila salatikum yarhamkumullah